أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markazin ahadu sunna da jama'a wanda ke yin karkara a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rajab hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da shidda ga watan harko 2024 a sati da ya gabata muna cikin surutar safat mun tsaya aya ta 82 yau insha Allah za mu tashi aya ta 83 kai na akwai tambayoyi la'amuwa masu tambayoyi ganin hidin tafsiri ne aka bai tambayoyin hiskin lokacin da haka za mu taɗa tabbaya guda uku saura hisjirayen shiri na tambayoyi da ake na amfani da subudu da dare bayan ƙarfe tara da ladi da sahi bayan ƙarfe goma ya so ya shi tambayi a can don kai kuma hidin tambaya gaskiya magana tambaya ta farko ɗan uwa iya iya ke cewa eh, iya tambaya wasu na cewa wai da ta tabbata ga wani wani kawai da ta وقد خاب من تساءل وقد خاب من وقد خاب وسج وقد خاب وقد خاب وسج هابا وي بي بنشن اي باب هابا خابا وقد خاب من تساءل خا خا ne ba haba ne ba eh an uwa kullum muna maganar makharij rufiya da muhimmanci a larabci kuma yana canza ma'ana gaba daya kaga haba kamar yaji tsoro ne kamar yayi tsoro ya hurgita haka haba kaza an kaza shi kuma haba ya kaskanta ma'ana kwata-kwata da banci eh gaskiyar magana rabbul alamin rabbul alamin alamin da alamin daban ne a larabci alam halittu alam bin hamza zogi dular abin bai da kwarai ma'ana ce wanda take kwata-kwata wanda kullum muna bayani larabci ƙura'anin arabiyyar mummuni lisan arabi mubin qur'ani balarabi ne kan karanta qur'ani da wanda Allah sarko dole zai karanta harfan larabci dole idan ka ka kasa gaskiya ba wani a cewa wace kakala ne wasu su zama laraba a ba mun laraba qur'ani balarabi wasu su zama laraba su a qur'ani ne balarabi lisan arabi mubin Allah ke nuna ka zama kuma balarabi ko kuma balarabi in ga duk qur'ani sai ka ajiye haka kaje barbarci kaje zubarci kaje gwaranci ka komo arabiyan mubin mutane sun yarda a duniya ba hula da ba barbare ba haushe ba zubar ne ya san yin faran ainihin wadda alkwan ya san buwa da ba ya san buwa da ba ya san buwar da ba ya san buwar da ba ya san fe ya san f kuma alhali a hulanci barbarci hawa da babu inda ke da fe babu inda ke da f mun san ma'anar daban ce yadda yake a larabci a faransa kusan an canza ma'ana haka a larabcin ƙur'anin kai dole a je gaskiya mai san karatu kyakkyawa ko baka yi ba akalla karatun sallaka ka san malami wanda ya harfa masu kyau da kan da akalla karatun sallah fatiha ta tsoron ka musan da sallah karɓa ba gaskiya magana sai wanda yake ce malam ya halitta a yi taimama sallar juma'a ko sallar gawa ba bambancin gawa da sallah babu gan gawa kai da sallah ta sallah ko juma'a falam ya lati falam tajidu ma mataka akwai ruwa baka ka ake tawamu mataka akwai ruwa idan kanka baka da son ya bin musa musa sallata mataka akwai ruwa baka bari gaskiya magana akwai ruwa ka aje da aiki wadda ta mama a kai a inda banka samu kai ka makara shi ne magana gaskiya magana Allah ce an ba ruwa ko ruwan mai tabuwa ga ruwa ga komai zai tabu ka ce kai tawamu kai idan abu da gaskiya magana ya bin ka samu kuma sai wannan yake cewa malam ƙara bayani akan tsarkin bawali da na wadi to wannan mun bayani da cikin darasinmu na laraba na fikin suna da wadi da wutsari da mazi bambancin shi wutsari kurin idan aka goge daidai na wuta wutsari an kare shi wutsari an haka wanke mahuta wutsari kurin an kare ko da gogewa aka da wani dutse wani abu aka goge ya yi amma wadi da mazi sai a wanke al'awara gaba da tsuwa wanka gaba da kawai daga duk da kawai tsuwa wanka da al'awar ka ke na kuma banci tsakin su na wannan su ne sai alaran ma'aya ta tamanin da kunsha Allah a safat
وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم من قال بيان النبي الله farko annabi da aka aiko da farko gurmayya da mushrikai wanda ya zo lokacin da duniya canjin farko da aka yi na tauhidi karni da annabi ba labari karni goma aka yi kanu alaihi salam ba a san gama Allah da wani nuhu ne farkon annabi da aka aiko har gwagwarmaya da mushrikai don haka mun ji gwagwarmaya ta wani bawan Allah annabi nuhu alaihi salam da yanda Allah ya mai jarrabawa da karshe Allah subhanahu wataala ya tsiratar da nuhu da wanda suka yi imani ya halakar da kafirai kuma bayani ya gabata cewa zuriyar nuhu alaihi salam ita ce ta saura a saman ƙasa don gani a saman ƙasa a yau iya cikin ɗin annabi nuhu alaihi salam don shine ba wani bayan Allah ya ce wa inna min shi'atihi la ibrahim wanda suke cikin addini ko aqidar nuhu alaihi salam akwai ibrahim alaihi salam annabi Allah ibrahim baba annabawa sai ake kawo wani abu daga cikin shi ma wannan bawan Allah don suna suna cikin ulazum ya ta ulazum na rasul a manzannin masu ulul azam manya manya suka sa gurmayya annabi annabi nuhu annabi ibrahim annabi annabi annabi nuhu ibrahim musa isa annabi sallallahu alaihi wasallam su guda biyar sun kuwa gurmayya da mushrikai da abun wajen tabbatar da da'awa ta Allah to zaki wani labari cikin wanda suke kan hanya ta nuhu alaihi salam akwai ibrahim سألت إذ جاء ربه بقلب سليم إبراهيم عليه السلام يا جماعة أبنجيشن شي دزتيا لاهيا هنا من دي كان تبيد شين جيبوا أبو لاهيا جماعة بالتوحيد تكون صورا حالا ينقل تولنا حتى جامنا farkon gwagwarmaya da gida ya fara daga gida ya fara إذ قال لأبيه وقومه ماذا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين إبراهيم عليه السلام وياي أبدي ورينا عنهم idan muka yi darasi daban-daban harka ta musamman kan ibrahim ɗaya ba shi idan muka yi darasi tara kurin ibrahim ne a ƙwararri ku suna ingantatta ƙwararri ne suna muka yi ingantatta muka yi darasi tara muka kan ibrahim kina abin shi na da yawa cikin alƙwararri ya ce ita ƙala ne abi wa ƙaumi ka ambata mutanenka lokacin da ibrahim alayhi salam yake magana ga baban shi da jama'ar shi mutanen shi ya musu tambaya ta neman hujja ta wajen matsayin abin da halin suke kai shi ma za ta abudu wannan me kuke bauta ta ma wannan gumaka me matsayin wannan abin da kuke bauta wannan gumaka me matsayin su a ifakan alihatan dunan la turidun shi yanzu abin kirkire na ƙarya abin bauta na ƙarya shi za ku bar Allah ku kama an bauta na ƙarya kaga yaro kace ya ka tsoro ya kama a cikin jama'a kuma ta ibrahim rashin zamanin kar duniya kar duniya ba gari ba kar duniya babu wani mai tauhidi shi ne a wanda suka kai duniya duk duniya babu babu wani gari da yake da yan uwan shi ko abakan ta ya babu duk duniya duniya ta lalace gaba daya an koma shi kan Allah kullum sun dumudu duk duniya babu wani tauhidi shi to bale a garin kuma su sun sa goma ka a gaba suna ta yi kuma da gaske shi ne yake cewa a ifukan alihatan abin bauta na ƙarya dunan na turudun ku bar allah kan an bauta na ƙarya fama zan da kun gura bil alami kuke tsammani ubangijin halittu zai da zai da ku kuke tsammani kamun hushin allah yadda ku me kuke me ya zaton ku game da allah mai girma da baya mahalicin bayi gaba daya ba ku tsammani da haka kun da ku har kun da ba komai shi kenan a wuce layya la wannan ba ta yi wa haka baiwa Allah ubun halittu ya iya kallo a gama shi ne ya rabe ba me gaba
فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم إبراهيم عليه السلام زمن da tashi bayan gumaka suna da tasirin girmamu irin da a yanzu ma wani al'umma duk da musulmi suna da awon musulunci a bane musulmi ne suna aiki da ilimin turmamu duk da barin hanya ce su suma a wancan zamani suna da tasirin turmamu an ta yi kaza alheri kaza ba alheri kaza a yi kaza kaza haka suke da wani aƙida tunan ibrahim alaihi salam ya yi don ya samu wuta a bar shi a gida ya san zai wani aiki don in lokacin wuta sallah yi kowa ba a barin kowa a gani kowa sai wuta shi ne bana salam shi ma fa nazarin nazarin kan sai tsaya shi ma ya dibawa suna a gaban kowa shi ma ya dibawa kamar kinan shi ma iya wani aiki cikin tamamu bayan ya dace inni saqim kani ma ban lahiya kina ana cikin gwadawa shi ma bai lahiya kina akwai shi lahiya za ta kana kin da haka nan ba zai huta ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin abu guda uku da ake ta Ibrahim ya yi akan sunan ƙarya amma ba ƙarya bace da Allah haramta duka ya sa ce cikin zatullah da ne ta inni saqim da ta abal fa'alu kabir wanda babban da ya kashe kuma kan aka babban su ne da maganar matan shi da aka ce bikin ka ce ya wuce ce wannan abu uku ne amma nan ba ƙarya ce ta addini ta ake ta taimaka ma addinin Allah an ce ko a cikin yaƙi annabi ya halitta ƙarya cikin yaƙi dan ka ka yi tarumfan abokan gaba ka ce sun yi nan ko ku ci kabu nan ne ne ya gama da shi a cikin yaƙi ba hana ba cikin aikin ba hana ba yin ƙarya dan ka yi tarumfan ka gama da abokin gaban ka wannan ƙarya ce ba kiran ta ƙarya ta ta haramu to wannan kiran ya ce ni saki wannan kenan dama ce ta abu kiran ba zai wuta ba tun da bai lafiya to yanzu ibrahim alayhi salam ya kare shi batar mamu ya ce inni sakin to yan tahiya fatawallaw anhu mudbirin فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى أهلهم فجاء فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون نعم كنا يزول إبراهيم السلام بايا أنت أمرش التي فتولوا عنه مدبرين yanzu kenan 'yan gari uwaye da dangi an tafi bayan gari an tafi wajen bauta abin gumaka shi a lokacin nan fara da ila alihati shi kuma he da babu almurada ya da babu ke ne juyo ba gano he komo ila alihati zuwa ga wannan abin suke bautawa he ta yi ɗakin bautar wurin musa wurin bautar shi kenan da ya je dan da aka ce abu ne na hakika ya ce ala ta akulun dan ganin da kana ya haɗa zuwa saboda gumaka sai ka ga an ajiye abinci a bakin wurin gurki abinci mai kyau da kai matar ka baka ci ba da an kama a ilaha to shine sai ka ce ala ta akulu da haka ya fara ko ci abinci ku ci kawun kuma ala ta akulu ku ci mun kawun kula ce da gani kai dai ya ce malikun la tantuku misa ba ku magana ba ku ci ku magana malikun la tantuku misa ba ku magana malikun la tantuku misa ba ku magana shi dai ci ba a ci ba ba magana daga nan fara ga alim zarbar bujami dama ce da abin tsara shi ya shiga shiga saka kuma tsara gam gam kura ya shiga tsara an ce bilemi an ce da ƙarfi da dama da ƙarfi ya shiga tsara da ƙarfi ya tsara dama kan ya bugu da ƙarfi ya kakkarya shi yanzu ya karya goma ka Allah ce fa aka bado da su ga sun ka sun tun karo da gaugawa nu Ibrahim yan wata da mun yi kisa Ibrahim amma mana son dan ga hakkin abun alama al'anbiya inda ke da tallahi la kidan sana abun inda ke dan zuwa sana abun وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين
jaka
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين
jazakallahu khairan yan wannan iya ba mu labarin abin da ke na fara ibrahim alayhi salam cikin wannan tafiya ya lura da halin da suke ciki ko iya neman zai wani abu inda rabu su gano yanzu ya rantsu a wutar lahi ce la'akidan ba an tolu mu na rantsu da allah ina wata kullun labarin goma kan nan kuma sai ba kun ya kuma da baya zan komo sai sai wata aika aika to wannan magana ba wa bayan da bai kowa ya ji ya wannan magana amma in dai maganar akwai wanda suka ji aka kama hanya aka tahi to yanzu ne an tahi an dawo ne aka isko aika aika da aka yi a wajen bauta Allah ta yi faja'alhum juzatan illa kabira lahum da alam ne yarji'un ya musu guntuwa guntu guntu guntu musu kata kata amma babban gunki bai gane shi malamin tafsir suna cewa ya doki gatarin abin addahira ta jiki shi malamin tafsir ta Allah ce ya musu ya musu gunduwa gunduwa amma ya bar babban yace yayi ne dan ya koma wa'azi gare ta hanya wannan babban ta gano hukurin yanzu an zo an isko wurin bauta an kata kata su qalu man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min zalimin kace dun da wani aikan aikan azalimi ne ta da aka ba ke da mangaru to yanzu wannan abin da aka yi an tambaya man fa'ala wai wannan abin wai wannan banna wannan aika aika shine qalu sami'na fatan fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim suka ce mun ji wani matashi matashi mun ji wani matashi ya zukuru iya aibar da wannan gumaka iya wato tunda shi ne abin da kuma shi yuqalu lahu ana masuna ibrahim ake masuna ana ce mai ibrahim yanzu kenan an ji daga ina ake zargin mai wannan aika aika sai manyan gari qalu fa'atu bi ala ayyun nas la adam shahadu ku je ku zo da shi kuma a gaban kowa kowa shi da irin mummuku a kide a kirawo a kida kira shi a je a kawo shi ba tu bi sai da kawo shi yanzu ga ibrahim an kashi gaban manya qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim ibrahim kai ne kai wannan aika aika da an bautan mu kai kama abun bautan mu wannan aika aika ibrahim qala bal fa'alahu kabirun haza a ba ni ba ba wannan babban mulki shi ne kun fasa aluhun in kama da kunun ku tambaye tsayanan ku tambaye su waye mutu ku tambaye su in suna magana ya su gaya muku waye mutu ni ba ne ba ne ba to wannan magana cewa a tambaye su in suna magana kaga akwai hikima kuma akwai magana sun Allah ce faraja'u ila anfusihim sai suka koma suke tunanin a mu tambaye su musu magana ka da kansu su ka innakum antum zabiqun wala ta kansu a yaran su sun tabbata akwai kuri shi ka bauta ma abin da bai magana bai akwai magana amma rashin rabo daban rabon al'ada gado sun mu nufi su ala ru'usihim bayan sun ga wani kurin da kirman amma aka kai haka nan kin ma dai suka suka ci gaba kan wannan halin nasu suka ce laqad alimta ma ha'ula'i ka san sirri wannan ba su magana kan tambaye su kan su ba su magana kuma ka ce mu tambaye su shine qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum la yadurukum shi yanzu za ku bauta ma ku bar Allah ku kama abin da zai bai muku amfanin komi bai cutar da ku da komi ta ci ofin da ku wani mata abin mutunan la ya ci Allah wadan kuwa Allah wadan ku da abin ku mata da fa Allah fa Allah wadan ku shi me yake kuke kaga ana yaro ya bude wuta ya ce Allah wadan su don akan addinin Allah ne Allah wadan su su abin abin da ke bauta man da ba Allah ba kama shirme ku bar Allah yanzu yake cewa afala ta'qilun babu hankali abinda bai yi bai bai kudu kuma ku bar Allah kama shi shi kuma baku da hankali ne yanzu dai babu abin wani babu abin wani babu hujja me ya ba hujja ta kare ba ya buga ba ya bigi ko kashe a kaga ma abiki a kashe ba hujja ta kare ya ce kuma abiki a kashe gurin ba hujja kenan qalu hariqu yanzu ya ga doka ta zo kai gurin ku kona shi a kona shi wansuru alihatakum in kuntum alimin ku kona ku tamaki bana ku tamaki an mutawai ku tamaki an mutu ku tamaki an mutu kun kuna yi kuna kashe ya kona kun a kashe shi kuna kona shi haka suka shirya kuma aka zo muka gaba idan aka zo aka gini na musamman aka hura wuta aka gama wuta ta musamman akan mutum guda Ibrahim kaɗai wai dan menene nan ba dan bai konewa bane ba da wuta kaɗa a'a wasu kwatamata yadda suke rike gargajiyar su yanzu suke rike addinin su suka taimaka abun su shi ne aka abun a zuwa gani aka yi abun aka yi gangami aka yi katar aka yi kewaye aka gini aka hura wuta ta kama da kyau kuna sani ibrahim don bayanan da taimakon addini ne addinin su aka zo da ibrahim alayhi salam an ce wutar ba ta tankaruwa ba da ayyuwa shi ba ta tankaruwa kai dai da mutaujawa kamar mutaujawa a haka a juya ina san ka a jewa ka sai da majawajawa ka aka ɗoka kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake ba wuta dama ta kona Allah ce kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim kai tsaye sun ɗoka sun je ibrahim sallam yayi asibiyar lawa ne malaki za a ce ta ibrahim karanta a sabila yin mulki allah ya san mu allah shi ne abin dogara don akwai ruwaya wadda ta shahara amma ba ta asali cewa wai lokacin da aka jewa shi ka hanyar je jibril alaihi salam ya zo ya mai tambaya ba ka gaya ma ubangijinka halin da kake ciki ya ce a sanin allah da hali na da ya wadace na kan tambaye shi ta wannan ruwa ba ta inganci kwata-kwata a cikin ba da fi a tani kwata-kwata su bara ma addu'a yake ne addu'a ne addu'a yake bara ko da hali shi kenan abin da kita ya zo na magana cewa ba ka jibril ya fito da ce musu ba ka tambaya ba ka da bukata a wajen nan ya ce a wajen ka ban da bukata ban da bukata a wajen ka sai wajen Allah to shine da Allah ba wata umarni an jefa Ibrahim kuma Allah ba wata umarni kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zaman to sanyi a sanyi ma akwai cutarwa bardan wa salaman ki zaman to sanyi kuma da aminci kan ibrahim alayhi salam kuma haka Allah ya kaddara wannan yawa hikimar Allah a wannan al'umma ko abu abu musulun kaudani daya cikin malaman tabi'ai wanda ya mutum amma da gobe zuwa annabi sallallahu alaihi amma baya daga baya zuwa amma yana annabi sun yi da yau amma daga annabi ba musu makwadani cikin masu kai da'awar annabta ya yi gwagwarmaya wanda shi ma haka aka shirya wuta da a ƙona shi hikimar Allah wanda abin da aka auna al'umma ya tabbata shi ma wuta aka sa shi suna kallo ta ga ta kai tsakin mutu ba cikin wuta ba abin da ya same shi Allah kenan Allah shi ne kullum da haka kenan na Ibrahim alaihi salam ga abin da Allah ya ba wuta umarni ta yi sanyi da aminci Allah ce fara da ya gada ba za a nuna masa siniyar su kaskanta ko su wulakanta da ibadan ko halakar da shi ta su ne su kaskanta ba shi ibrahim ba nan wasan da kai ya karanta da buwa a takaice da maganar ibrahim salam lokacin da suka zo ba kabul inda yusufu sun zo da gaugawa mu yusufu suna gudu gudu aka bi tarqal ata'budu ma tantanukum na daga cewa قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قال أتعبدون ما تنحتون idan za ku bauta ma abinda kuke sassakawa da hannunku ka sassaka ice ka zo ka aike ko ka bauta zama ilahinka ina ku shirme za ku bauta ma abinda kuke sassakawa haka suke duk mutum da kuma ko a yanzu za ka wani gulun ka saka ya saka a gyara ya zo a yi jikushi a bauta wani wata na ke bauta ma Allah a ce ba ma hauka yanzu inda ƙorashawa a ta zama ƙorashawa za ka zo za ka yi gumki an yi na komi za ki na dabino ɗan da ta kai kamar zama gumki na dabino ka san akwai babba irin za ka zo suke mani abu kuma kuma akwai akwai ƙanana wanda suke kuma su ake yawo kamar da ban sake mutane ƙaramin ƙaramin gumki irin wancan ne babba wanda ke aje kai kuma kamar ka yi mutum da mai rabuwa da gudu da laya kawai guru da kudin ka zama su kare ka gurin ka jimin ka da tsirin ka kana su wata kare ka wani abu yanzu to su ma ka yaja tanka suna da naka masu kare su an sa akwai can babba a kana ba ko Allah ba mun ji da guru da shi wata mun je wata kawai nan kasan magariya da wani balarabi mun je wani masallaci na babban gari cikin garuruwan su sai an taru mata da yara an taru sai ce wake halittawa sai Allah wake arzutawa Allah wake badawa Allah wake kashewa Allah wake da duk musu Allah Allah Allah Allah suna maka haifin su da yare su da layi da yace da layi ya ce duk wannan kusan Allah ne ya ce tukus kuma wani mai layi wannan ya kai shuru wanda kallo wanda wanda kallo da kansu ga su gano na kuma mala kenan wani abu Allah ba Allah daban gurin da rabon Allah daban kama Allah kurin so shawa suna da irin wannan cewa mutum zai balagoro da ɗan gumbi shi na da biyu in shi jin wasu ci ne in yi dawo gida ya samu ya ce a ta'abudunan matarkitun za ku gabata ma abinda kuke sassaƙa da hannunku wallawa harakku mata amalu Allah shi ya halice ku shi ne mahalicinku da abin da kuke saka kenan da ku da hukuma kan da Allah shi maliki mawul bukai kawtar ruwa ce halka fa'al ibad sai al mazana ina cewa inna la halaka sani'a wa sana'ati kullu sani'a wa sana'ati Allah shi ne malikin dukkan wata sana'a da me yin da abin da dukkan Allah ne gaba da amma Allah shi ne malikin ko yace bayan haka ƙalubunu lahu bunyanan قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ƙalubunu lahu bunyanan fa'alƙu fil jahim yanzu sai an gaya maka cewa an sa shi yani aka sa wuta shi aka maka ana gaya maka gini na musamman aka eh ku yi gini na musamman a sa wuta kuma a ji wace ciki haka suka ba da umarni kuma zan ba haka zai Allah ce fa aradu bihi kaidan fa ja'alnahu nasran siniyan kaidi mummuna ga Ibrahim sun san su ne mana kasantatu dan su cimma burin su ba Allah ce gaba
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين idan wani gaya muku ibrahim a.s. a wancan zamani duk duniya babu wani gari ko suwa ne masu ɗan waƙi da babu nan kuma an ce nuhu lutu ne kaɗai a cikin maza ya mai da shi sai mata shi kuma kenan yanzu ya yi ya yi ta kai gaya bayan wannan abu da aka taɓa ƙona shi kenan ya yanke kamar imanin mutanen shi dukan tarihi an ce yara ƙasa ta wajen ƙasar iraq da zai birane kenan babu damar zama a gida ya yi ya tsari shi ne ƙalibin ne zaharun larabbi sai ya ce ko ni muhajirin larabbi ne ni muhajirin larabbi hijirar ibrahim alaihi salam bai yi tafi zuwa ga wani gari wajen suwa ne kudu shi dai ya samu ina zai samu damar wata allah kwan duk duniya ba shi da abokin tafiya kurin ya kada shi ta ce ya ce ni zan tafi zuwa ga ubangiji sai hadin ubangiji da zai ban muta ana zai shiga da ni inda ya dace shi kurhu tari ya kama hanya wanda wanda ya san tarihin iraq ya san kudus a yau inda allah ya kashe a cikin yawo ne ai ya biya masa cikin yawo da yake yi wanda bisa mutunta shi kudus ya ce to shi ne zai ran sai tun da ba shi da kowa shi ne yanzu sai yake roƙo rabbi habli min salih ya allah ka mun kyauta ta bayan ka na ƙware kenan kamar kyauta ta zuriya ta gari za ka roƙi Allah ka yi Allah ya baka zuriya ta ƙware ba ku Allah banda ba da bandiya da bandiya ba ya baka in duniya ta sai mata kashe ka saboda kuɗin cin su kada man hana ka hana ka barci nawa ka koya barci ka ka roƙi Allah baka da nagari sai Ibrahim ya roƙi Allah ka bani kyauta ta ƴaƴa nagari التي فبشرناه بغلام فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين
فبشرناه بغلام حليم muka ba ibrahim bushara ta yaro mai haƙuri ishaq aka ce gulamin alim shi ishaq alim isma'il halim da wajen mata wajen musaurin haka ake kawo yawan karkashin wannan an sa masu tarihin tarihi suna neman mai da wa wani wanda aka yanka ai annabi su haka ne balle abin birka ke cewa a ko an samu asa daga magabata wasu cikin sabai masu ɗauko labaru na jami'in isra'ila sai kamar da gaske cewa ai ita haka ne aka yi nemi a yanka ce bayan babu nasi sahihi daga manzon da Allah ya musu da sanama kuma ya saka mu ayoyin alqur'ani dan canza tarihi dan ana magana canza tarihi haka duk makiya addini haka suke ya ga wata shubha a canza gaskiya dan aka shubha cikin addini nan da kwana biyu wani ya kuma wani makaɗa da Cameroon wani mutumin Nijar ne a wata jami'a cikin jami'in Nijar da mu kwanaki a gudu wani a wancan wancan wancan na farko dukansu wancan nan wancan harkuna sai shi in gashi da ke bidiyo ta tashi ba na bana koyo ba Allah ya kace wani kamar wani mazo wani limami ne ma manyan kaya da gadi kuma ciki amma ba musulmi bane ba eh ba musulmi bane ba a kristan kristan ya tafi faɗi kristan ne kuma tsaye a gari amma duk mai gadon shi ba zai gane ba menene yana aibanta tarihin musulunci na fodiyo iya aibanta mani a sha a kan cewa a zalimi ne iya nemo wata mutane abin ba ba ba kyau da suna kishin iya iya bata ai aibanta wai kai na fodiyo a zalimi ne suna nemo mata abin ƙarya kurum wallahi baka ce amma in ka san shi kana kuma abu amma da bai gane ba zai dauka tarihi na shi kuma a adawa ta musulunci yanzu yau ta kai wani shi kuma sabo shi ma a cikin nijar kuma tun yankin guda ne shi ma profesor ne na jami'a ta wata a cikin nijar kuma tun ba na boyewa a wuri kaza da karantarwa yake bayanin har ta kaɗa shi ɗan godiyo ƙarya alzalimi ne da yaudara ya yaki allah abu a kurshi kuma a kurshi kuma a nijar a nijar yana magana an ba mutane ba kurin kurin mutane ce ya budiyo makarici ne kuma zalimi ne yau zara ya ji kuma da sunan kabila wala da zaka ina da ina da hujjoji ina da hujjoji da shi kuma da sunan mutumin kan ne a nijar da jami'in ne koyawa an da kuma da budiyo makarici da sai mai gari ne an zai da kuma Najeriya akwai kunya ko ba kunya ko mutunci na shi wallahi kace ba wani boyo sai duka yake jori tari suka ce wani kai aka ce ba wani jihadi sai ba wani jihadi ne kurin yanzu da sunan kabilanci ne kabilanci ne aka yi zurbin mutane suna nan kin dole kai hatara annabi ka labari annabi ka labarin ka sani wannan don tarihi ne na tarihi ke magana kenan nan suna neman juya cewa ai wannan su haka ne ba su da wani ba to gaskiya magana hujjoji ta batu a yi ne na bisa ba ne kuma zama ga hujjoji a tsara a cikin ƙura'ani ya ce tun da ya nemi allah ba shi zuriya ta ɗaya na gari fa bashar na bi gulamin halima ya muka ba shi bushara ta samun yaro mai haƙuri shi ne annabi samari yan wa bane mun ce qur'ani sai da cikin qur'ani ne ka karanta kana a takaice ibrahim annabi samari ibrahim salam ya yi hijira ya bar garin ba shi da kowa sai matar shi sara cikin yawo yake da ita ne a yaje masa ta yau sarkin masar da masu da ba ba magana addini an ga mace tare da ibrahim mace kyakkyawa a wannan matar sarki ce ta kai talaka suka amshi mai matar shi aka kai masu sarkin garin ibrahim alaihi salam aka kiraye shi wani mutum ta ce ce ilwata ce ilwata ko ilwata ji tunda duniya ce ba ba mai ga mata zanga miki an ce mun ki ilwata ce ce dan duniya ba wani yamin da gani yake ilwata ke ilwata ji shikenan a takaice dai sai ke kalli wannan mata abin tabbatacciya tabbata ya kai ta yake bazai iya neman a takaice ya kai mata hari ta biya tunkare ta hannun shi ke shani hannun ne shani ko ne fara da zai to in ya mata ko hannun shi ko daga ya tunkare ta kun daga shi ne ta kun ya ce kai wannan wani ba mutu bace ba shi ɗanya ce kun kama shi ɗanya a takaice dai abu ne sannan ne ne mai tabbata ya ka Allah hana shi gaba ta ƙarshe dai ya yi nadama ya ce to ya tunar mutum ba baban zama take ya ba ta kyauta ta baiwa ya ba ibrahim ya ba ta kyauta ita ya ba kyauta ga shi wani sabiki zama ku dai ya san ni to wannan sadaka ta ta ita ake ce haja haja ta ce aka ba ibrahim baiwa mai hidima ga sara matashi ta farko mai imani annabi zan shekaru sun yi nisa na ce ya ba tamanin baya babu aiwa sara ba ta aiwa yanzu zai shawara ga sara inda rabu ko za a mata sadaka a yi sadaka ta mana ɗauki bayo a matsayin kenan ta bashi ita ya ɗauke ta a matsayin mata sadaka ce ta amince allah ya kaddara dai kenan sadaka allah sai ba ta ɗa shi ne samari a can inda suke hijira ƙasar falastin ɗan adam ɗabi'a ban da magana mata duk da ita ba da kuma ta yarda ga imaninta amma allah bai ba tsohuwa ɗa ba ya aka ba wannan sa ɗaga ɗa kuma namiji sannan allah in allah ke jarraba bawa mace ko namiji kullum mutum ke jarraba da allah ba banza ba Allah ya ma jarraba amma kullum mutum ke jarrabawa Allah ba ni kaga alheri duk da mu jarraba kai hakuri kaga wai kaga wannan alheri ba ka inda kamar an zuwa ga Allah tabbas wannan akwai jaraba ga sara ilgidan ta taka da kuma mun ta bata da kodiya ta tsowa shikenan sai dai tsangwama ta kai wuce damuwa ga sara ganin wannan bai ta ta'ali Allah dai kare mun imanin ta Allah sai ba da Ibrahim ka dauki wannan mata taka wannan taka da danka ka busa su daga nan suna ga umarni ya ɗauke su daga nan falastin ya kashi ƙungurmin dajin ka'aba a yau haka allah shi ba kurin ka ɗauko ta kasa kun ba ruwanka kun haka za ka yi gurin ka ɗauko wannan mata ta ka har za ka ta ɗanka ɗa kuma sabon ɗaki da farko da samu iya lafiyo ɗa namiji ka ce ɗauko shi ka shi aje shi ba ruwan shi an daji kuma sai ka da ya subhanahu wa ta'ala ne bugu wannan Allah ya ɗauko wannan ɗa da uwan shi tun daga Palestine ne ba a yau dubu Makka a yau ba Madina ma Makka kilo dubu dubu kilo dubu nan ya ratso wannan dajin ya zo da wannan sadaka tashi hajar da ɗanta sama'il iya yaro illa uku sa'ad illa uku da ya cikurwa ta dabino da ɗan sukurwa ɗan salka ta ruwa ya ajiye su a daidai kaba a yau duk ba kuri kuri hirin da karen da kurin hirin da kaba ta yau kurin a nan ajiye su da ya ajiye ta babu kala baɗin kowa kurin a jiki da ya ajiye ta kurin ya juya baya to kun ya tafiya bai kyau da koyi kuta kace bace shi ya ibrahim lamata kula da ibrahim lamata tukula ibrahim lamata turkuna wajen wa kabar mu sai ta kala ba ya ibrahim wajen wa kabar ibrahim lamata turkuna sai ta so mutum ta kala ba kun ya tafiya ta ta ce Allah wa amaraka bi hada Allah ya muku munaka Allah ya muku munaka hakki Allah ya ce kai haka yace na'am ce izan lalayu da yin Allah tun da kuwa ce maka Allah bai bar mu haka ta ka kaje Allah bai bar mu haka bai turtar da mu jaka ta dogara da umarnin Allah ko aka ce ta yi shi ya kai bayan na dogara ce yayi mana gaba da maka zure shi sai bayan ya bace ne ya gangara ne ya tsaya addu'a ga zure shi ga garin maka da albarka bayan ya bace ne yanzu shi kenan ya bar wani mata babu kowa ya ɗan tukwa sai Allah kuma zuwa shi na asalin maka a yau wani kisa ce dogo a takaice dai tana nan tana nan shi ya koma shi ya koma can falastin wajen koyo wajen ogida tsoho mai imani yanzu abinci ya ƙare ruwa ya ƙare yaro iya ƙara kuka ya ƙara kuka iya ƙara kuka kasar kuwa kurɗa ta tara hankalinta asalin safa da marautar to akwai safa dutse ne guda biyu da marwa sai ta hau safa ta leƙa wani ɓangaren ko ta ga wani ta diba ta diba ta kuwa ba sai ta gaza ta gangaro in ta zo ta hau marwa ta leƙa wancan kotan ko ta ga wani tana haka ne ɗaya hin sai na bakwai tana kan marwa sai ta ji wani sauti a wajen ɗanta waye halmomin gizin wane ne wane ka aka ci ta yi shuru ne sai ta dawo da ɗanki ko ta isko ɗan daidai kawo shi ruwa ya bulbula bulbula ruwa ya zubowa shi lokacin nan an ce jibril bin kawo shi buku daidai kawo dan ne dai ruwa har kullawa ya ta fita zamzam zamzam kamar mai zamzam ya ruwa ka cikanta asalin zamzam kina hayyar kuɗan kuwa asalin zamzam shi ne a yau kuɗe wajen duk duniya ba ruwa da ka sha irin shi a ruwa da suna ruwa shekarun da wata sanarwa saudiya ta yi ba magana maka kare ba musul na bauyi ana magana wasu kaje ziyara madina kurin a bana domin fatuwa kusan mutum nawa dai sun katarbar miliyon miliyon ɗari biyu tamanin kaje ziyara matakin madina miliyon ɗari biyu tamanin a shekarar ɗaya wani kurin kaje ziyara kuma kowa kowa shekarar da kushe bane kowa ta zan kuma bayan na maka da aka sha kenan wannan asalin wannan ruwa kenan a takaice kenan dai iska ce doguwa a takaice kenan asalin wannan wuri asalin wannan yaro shi ne isma'il a jumlace a takaice wannan tsohuwa halin ba zama kusan zama kan labarin ta ta ma karshe dai bayan an da abin da aka yi can ta tsoho kuma ta ma Allah mata bishara ko za mu shiga insha Allah yanzu dai anan muna maganar Ibrahim alaihi salam lokacin da Allah ya mashi bishara da wannan yaro Halim Allah ce falamma balaga ma'ahu sa'ya فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين falamma balaga ma'ahu sa'aya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbuka fanzur ma za ta Allah ya jarabawa zai Ibrahim wannan jarabawa ka jarabawa ko dai ya samu da na farko an ce ya kawo dan wannan daji aiki jarabawa jaraba ba ta kare ba yanzu wannan yaro da ci iya zuwa iya zawwa an kwambi iya zuwa ya dawo ya koma ta inda yake yanzu yaro ya girma an takaita ma kisar yaro lokacin da ya kai aiki kama ma uba aiki a kai da kawo tare da uba ya girma kenan yaro yaro a ta shekara goma sha biyu ta sha ya kai haka falan ma balaga ma ausa lokacin da ya kai daidai ya kama a aiki ya warware yaro ya warware ya kai kama a aiki tare sai ga jarabawa daga Allah jama'ulikin annabawa gaskiya ba ina wani bane kwashe kwashe ai wani kana wuta ta kana kudi a hannunka can ba kudi can ka ta kashi haka bane ba sunan annabawa gaskiya ne kata'an kamar wahayi ne yanzu ibrahim salam ya yi mulki yana yanka wannan yaro ne kuma ya samu wahayi ne shi ne sai kira yaro ya ce ya bunai inni ara fi da manan an azabuk an gwada mu a mulki ina yanka ka fanzur ma za ka ni dai umarni ne na aka mun daga Allah to shin yaro ya yarda ba ya yarda ba ba yaro zaɓi fanzur ma za ka ka je kai shawara ka zama mai ra'ayi ka abu a yi ko ka a yaga ni dai Allah ba mu ina yanka ka ni Allah ba da mu amma ka kai ka diba ne magana ka قال يا أبت يفعل ما تؤمر sun ba yaro bane ɗin yaro haka a kai yana zamani ɗan wahala ba sai maka ce ka sha mai kaya gaji amma su kama ga ɗan dura da lom sai yana kan aje aje ga wata kaba shi da zamani Allah kiyaye dan kan amma ba naka bane ba sai su je ka kai shi wallahi wallahi su je ka sai sa ka su ba magana kai shi amma sun zo ne yaro yaro daban na musamman ta ce ya abata ya baba ifa almatu ka aikata abin da kama kuma kun kai ifa almatu ka yi abin da kama kuma ni kuma kuma sata jidin insha Allah min sadi ni kuma in Allah ya rada ba da fari in Allah ya kun kuma ka sami cikin masu haƙuri kan wannan jarabawa yanzu nan uba ya gaya ma da kuma da ya yarda ni Allah ci gaba
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم
yanzu ibrahim alaihissalam ya gaya ma yaro ga abin da ke jira yaro kuma ya ce baba kai abin da aga maka Allah ce falamma a salama wa sallahu da jabi lokacin suka mai kauya ga umarnin Allah uba ya mai kauya ɗaya mai kauya wa sallahu da jabi ya kawo da ya kwantar da shi haka kalin shi kan guje kai a kamar da za an karago an ɗora kai kun yanka a salama wata laurin jabin sun mai kauya ya yi yara a kan bangaren bangaren goshi shi bangaren ke yi mana hayan kafur yaro ya mai kauya zika yi gadangadan ibrahim kun yanka zai ya iya kokarin yankawa wana da yana anya ibrahim ta yi da kira daga allah tsawayi ya ibrahim kasar da katar ruya ya ibrahim lalle ka gaskanta mahulki da kai Allah ta gaya musu ka gaskata mafarkinka kuma Allah ce inna ka zalaka da ajrul muslimin haka muke kyakkyawan sakamako ga duk mai kyauta da Allah Allah ce inna hada la huwa al bala'u mubin Allah ce wannan shi ne bala'i fili karara bala'i kararin bala'i wani shi bala'i ɗanka da farko ka tsuwa mai kama maka wacce ka kama ka yanka da hannunka ba wani yanka ba kasa ko bala'i tabbas akwai jarabawa shi bala'i jarabawa kasa shi bala'i Allah ce akwai na ahira ko dum lukum sharru khairu fitan Allah ce akwai bala'i amma bangaren alheri na jaraba ka da alheri na jaraba ka dukiya ce ilimi ne kari ne da jaraba ka ne kuma akwai wani na matsala Allah ce wannan shi ne bala'i girma wannan dai jarabawa da samu wa fadainahu bi dhibhin azim Allah ce mun fanshi Isma'il wannan yaro maimakon a yanka shi tunda shi ya yarda ubannin Allah uban ya yarda ya yanka za a yanka kai tsaye sai ga aka fanshi wannan yaro da wani abin yankawa mai girma an ce rago ko shishi bin da tabbata kenan amma cewa rago na abin da habila ya zama aljanna ya kiwa zuwa zuwa babu nasu kan shi musamman ya ce babu wani nasu hira ce duka na isra'iliya kurin rago ko abin yanka kurin amma ya tabbata sunna ya tabbata magana mutum da ya shiga ka'aba ya gwada ma wannan abu wanda tsala ne sun bin tsala ce wannan kawon ragon ne na isma'il aka tarihi suka ji a cikin ka'aba aka yi tarihi har annabi zo kawon yana cikin ka'aba daga ba ta aka gobara ƙoni kina sai aka gurin kenan Allah ya farci Isma'il da rago babba mai girma aka yanka rago ga mutum Isma'il shi ke na ci jarabawa ta samu ci jarabawa daga lokaci yayi Allah ka sakan sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته